الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد wannan shine darasi na biyar ko shidda kai ina ta ragewa wannan shine darasi na shidda a daura ta iziya malam yace faslun wa sifatul jam'i bayna salataini almushtarikataini fil waqti yanda ake yin sallah ake hada salloli guda biyu wanda suka hada lokaci guda rukhsatun a lokacin rahusa rukhsatun shi sauki ne idza kana fil barri idan ya kasance a kan tudu dunal bahar banda teku kun san duniya imma albar ne ko albahar teku ko wajen teku to malaman malikiya suna da ra'ayin cewa idan balaguro cikin teku ne kuke yi ana gane da kyau ko to ba za ku haɗa salloli ba ba ta ku ana gane da kyau ba shine suka ce dunal bahari suka ce don saboda ai masu haɗa salloli an ce su haɗa salloli ne don su rage yawan sabka don a rage musu yawan sabka to shi kuma wanda yake tahiya a cikin teku ai dama baya sabka ba ta ko ana gane da kyau ba kenan komai yana iya a cikin teku kenan su ba za su hada salloli ba shine dunal dunal bahr fa idza zalati shamsu ala al musafiri wa huwa fil manhali idan rana ta hita daga tsakiya sai zawali ga mai balaguro alhali yana a manhal shine masabkinsa inda ya sabka a cikin balaguron awwa huwa rakibun ko kuma yana akan abun hawa wa nawan nuzula ba'da al-maghribi sai yayi niyan zai sabka daga balaguron bayan sallar magriba eh ba'da al-ghurubi bayan haduwar rana jama'a baina salataini to zai hada tsakanin salloli guda biyu jam'an suriyan jam'i na sura ma'ana jam'i a zahiri amma asali ba jam'i ba ne, yuki zuhra fi akhiri waktiha sai yi azahar a ƙarshen lokacinta, wal asra fi awwali waktiha la'asar kuma a farkon lokacinta. Wa kada idha nawa an nuzula ba'da lisfirari wa qabla al-ghurubi haka kuma idan yayi niyan sabka daga balaguron nasa lokacin da rana ta yi balge kahin wa qabla al-ghurubi kuma kahin rana ta hwadi wa ya jima'u a yawa bakin nan ne abin gashin ya tsaya abin da mala yake nihi anan shi ne mutum ne yake balaguro sai niyansa ba zai sabka ba sai rana ta haɗi ana gane da kyau ko ko kuma ya san da motan nan da suke ciki ba za ta tsaya ba sai rana ta haɗi to yanzu kamin su hau mota sai su yi sallar azahar da la'asar amma a lokacin la'asar kenan sai su bari lokacin la'asar ko kuma ƙarshen lokacin azahar ya yi kamin lokacin la'asar ya shiga sai su tsaya su yi azahar idan sun yi azahar kuma sai su yi sai su yi la'asar shi ne abin da ya ce ma jam'an suriyan domin abin da ya sa ya ce suriyan domin asali kowace an yi ta a lokacinta ne domin dama ita a zahar ƙarshen lokacinta shine harkon lokacin la'asar ana gane da kyau ko to shine kenan dai a takaice in kasar motar ku ba za ta tsaya ba sai bayan haduwar rana to kamin ka shiga mota in dai rana ta huta daga tsakiya to kai wace salloli azhar da la'asar in kuna tsakiyar balaguro azhar da la'asar sai a hada su wuri guda wa yajma'u bainal maghribi wal isha'i lil matri wahdahu ita magriba da la'asar yana hada su yana iya hada ta dalilin a da isha'i magriba da isha'i yana hada ta dalilin ruwan sama kawai dalilin ruwan sama ana iya hada magriba da isha'i aw ma az-zulmati wat-tini ko kuma tare da duhun dare ma'ana an yi wani irin duhu to kuma kuna masallaci wajen sallar magariba to kawai sai ku yi isha'i ku watsi wattini da kuma dalilin taɓo mai yawa wala lama az-zulma ba tare da duhun daren ba wahdaha shi kadai wa fi jam'ihi littini wahdahu qawlani mashhurani dangane da hada sallah dalilin taɓo shi kadai manguna guda biyu ne abin da yake nihi anan shine a malikiyance sun yi ittifaki idan aka samu duhun dare da kuma taɓo ya halatta a haɗa sallar magariba da isha'i amma in taɓo ne kawai dalilin taɓo ne za a haɗa magariba da isha'i to sun samu saɓani wasu suna ganin ya halatta wasu suna ganin bai mi ba bai halatta ba wasifatul jam'i lidalika yanda kuma ake haɗa sallar magariba da isha'i an yu'azzina lil maghribi shine ai sallar ai kiran sallar maghriba alal manari akan me yake da suna me ake ce mishi hasumiya awwal waqtiha a farkon lokacin maghriba kin wa yu'akhkhira salataha amma sai a jinkirta sallar ta maghriban summa yu'azzina lil isha'i sannan sai kiran sallar isha'i fi sahnil masjidi a ƙuryar a cikin kewayen masallaci shine sahnil masjid a kewayen masallaci azanin munhafidan kiran sallah wanda yake ya sauso ta muryarta sun mai yusalluna ha sannan sai su sallace ta ita sallar ta isha'i qabla maghibi shafaqi kamin shafaqi ya wace balge na rana ya bace sun mai yansarifuna sannan sai su tahi wala yusalluna alwitra ba sai sun yi witri ba illa ba'da maghibi shafaqi ba za su yi witri ba shi sai bayan rana ta me yake da suna ta sai bayan shafaqi ma'ana wannan balgen na rana ya tahi ma'ana dai abin da malam ke nuhi in aka yi kiran sallar magriba sai a dan jira kaɗan sai a yi kiran sallah nami na isha'i a cikin masallaci sannan sai a yi sallolin amma dai abin da ya dacewa kiran sallah guda ne an yi kiran sallan magariba aka yi magariba sai kai tsaye a tashi ami a kawo isha'i a yi ikama a kawo isha'i faslun as-sunanul mu'akkadatu min as-salawati arba'atun sunnoni masu ƙarhi na salloli guda hudu ne al'ula wa hiya awkaduha ta farko ita ce mafi mafi ƙarhinta wa hiya raka'atun wahidatun ita raka'a guda ce al-witr الوتر سل الوتر ركع غداتي ويدخل وقتها الاختياري بالفراغ من صلاة العشاء الأخيرة لوكتين دا زاببي yana shiga da an kare sallar isha'i ta karshe wa yakunu masbuqan bi shaf'in munfasilin anha kuma ana riga yin wutiri da shafa'i kaminta wanda za a raba shi da sallama ma'ana kamin mutum ya salla ta witiri ana so yayi shafi'i raka'a biyu ko hudu ko abin da ya sama ga haka sannan in ya sallami sai ya kawo mi raka'a guda ita ce witiri biyu biyu biyu da kake yi su ne witiri su ne shafi'i ɗaya da za ka yi daban ita ce witiri wa yustahabbu an yaqra'a fi raka'ati al-ula min ash-shaf'i ba'da al-fatiha bi sabbih isma rabbikal a'la ana so a karanta a raka'a ta farko ta shafi'i bayan an karanta fatiha sabbi وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون أركعة تبيكم أكرن تقول يا باين فاتحة وفي الركعة الوتر أما أركعة توتري بقل هو الله والمعوذتين أكرن تقول هو الله دقل أزي ومن نسي الوتر أو نام عنه دون يمن تسلى الوتري كوي يقانا بييت با ثم استيقظ سننسي يتاشي وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ركعة أو ركعتين alhali kamin rana ta bullo yana iya yayi raka'a ɗaya ko raka'a biyu fa innahu yatruku alwitra to zai bar witri wa yusalli subha sai sallaci sallar asuba dan kada lokacin ta yami ya wuce wa in ittasa alwaqtu li salati raka'atin idan lokaci yana isa yayi raka'a uku aw arba'a ko kuma raka'a hudu fa innahu yusalli alwitra to zai iya yi sallah raka'a guda ta witri ثم الصبح sannan sai sallar ya sallar asuba wannan ka'ida ce yughtafaru fil muwatta'i ma la yughtafaru fil mudayyiq daga cikin ka'idar ka'idodin fiqh ne yughtafaru fil muwatta'i ma la yughtafaru fil mudayyiqi salloli lokaci lokaci kala biyu ne akwai lokaci mai yalwa akwai lokaci ne matsatsi to in lokaci na da yalwa babu laihi kai nafila kamin kai sallan mi farilla amma in lokacin takaitacce ne to dole sai kai farilla sannan kai mi sannan kai nafila yace wa in ittasa'a li khamsi raka'atin salla shaf'a wal witra idan kuma lokacin yana isa yayi raka'a guda biyar to sai yayi shaf'i da witri sannan sai yayi asuba wa taraka al-fajr sai ya bar sai sai ya bar raka'atay al-fajr wa in ittasa'a li sab'i raka'atin idan lokacin yana isa yayi raka'o'i guda bakwai salla shaf'a wal witra sai yayi sallaci shaf'i da witri wal fajr da sallan al-fajr raka'atay al-fajr was subh da kuma sallan asuba kenan komai yami komai ya samu ko an yi nafilolin biyu kuma an yi asuba asaniya na biyu salatul idaini sallan idi guda biyu wa hiya sunnatun muakkadatun fi haqqi man talzumuhu aljum'a sunna ce mai karhi a haƙƙin wanda juma'a ta lazimce sa mustahabbatun fi haqqi al'abd wal musafir wal mar'a mustahabbi ce sallar idi gabawa da mai balaguro da mace wasifatuha raka'atani bi ghairi azanin wala iqama yanda ake yin ta raka'a biyu ne ba tare da kiran sallah ba tare da iqama ba yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihrami zai yi kabbara a raka'a ta farko bayan kabbarar harrama sittu raka'atin raka'o'i guda shidda takbirat muke da suna kabbarori guda shidda a wata riwayar kabbarori guda nawa bakwai bayan kabbarar harrama وفي الثانية خمسة تكبيرات أركع تبيكما كبروا لي قدا بير بعد تكبيرة القيام باين كبر تتاشي سي ولا يستحب رفع اليدين في شيء من التكبير باء سو أتجا هنو أوجن كبروا لي نسلر إيدي سوى تكبيرة الإحرام بند كبر الحرمة أنا قال لكيكو أما يتبت عمر نيكو ابن عمر سنين هكا وإن نسي التكبير تكبيرة raja ilaihi ma lam yada yadaihi ala rukbataihi idan ya manta kabbarori da ake yi guda bakwai kin nan ko guda biyar na raka'a ta biyu sai sai ya tuna to zai komo yayi wannan kabbarorin matukar bai dora hannuwan shi ba akan guyoyin shi wa sajada ba'da salam sai yayi sujada bayan sallama kenan wannan kabbarorin ba a barin su in liman ya ɓace bai yi su ba ai mishi subhanallah in ya manta sai a ce mishi at-takbir ana gane da kyau ko yawwa in kuma an samu wani rudadde kuma shi ma sai ce Allahu akbar amma at-takbir anan liman ne ake ce ma yayi ni yayi kabbara irin wannan ya taba faruwa da ni a sallar idi ina Allahu akbar kawai sai na fara Fatiha yayi aka samu Allah ya sa akwai mai fikihu ya ce attakbir liman liman attakbir yawa ina ji to sai na koma Allahu akbar Allahu akbar har na fara karatun Fatiha sai na koma da na kare kabbarorin kuma sai na komo na yi sabon Fatiha kina ana yin haka ha ya an gama Fatiha eh za a sake Fatiha za a sake Fatiha in kuma ka kare karatun ne gaba ɗaya to shi wannan za ka yi kabbarorin sai ka yi ruku'i ويستحب الجهر بالتكبير مستحب ne a bayyana kabbarori wattatayyubu kuma mustahabbi ne a sallah ta idi a sa turare wata zayyuna da cin ado bisiyabil jadida sabbin kaya liman ya kadiru alaiha ga wanda ya samu ikon yin sabin kayan warrujo min taliqin ghairi allati ja'a minha da kuma komowa a hanyar da ba ita ya tai ba wal fitru qabla rawahi ila al musalla da kuma yin kari kahin mutum ya je wajen sallah fi eid al fitri amma a sallar karama wa ta'khiruhu fi eid al nahri da jinkirta cin abinci a sallah babba wa takbiru fihi aqiba 15 farida da kuma yin kabbarori a ƙarshen salloli guda goma sha biyar na farilla ana gan da kyau ku yana nufin kabbarun nan da ake yi na sallah babba ai kun san sallah babba daga ran sallah babba sallah azhar daga no- daga nan ana fara kabbawi na bayan sallah ko liman zai iya yi ya daga murya dan ya tuna wa mutane ba yana yi ba mutane na maimaitawa wannan bai tabbata ba liman shi yayi nashi yana daga murya dan ya tuna wa mutane su yi amma ba liman da yi ba mutane na yi wannan bai tabbata ba awwaluha zuhuru yawmin nahri farkon sallolin nan shine az-zuhr ta ranar layya wa akhiruha subhu al-yawmin rabi'i minhu karshen ta kuma asuba ta rana ta hudun sallah wa sifatu takbiri yanda kuma ake kabbarorin siffar kabbarorin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd as-salisa na uku salatu kusufi shamsi sallar kisfewar rana wa hiya sunnatun fi haqqi kulli mukallafin sunna ce a haƙƙin dukkanin baligi namiji ko mace wa yustahabbu iqa'uha fil masjidi mustahabbi ne kuma a yi ta a masallaci wal jam'u laha da kuma hada ta da kuma yin jami'i dan yin sallar wa waqtuha lokacin ta yana farawa min hillin nafilati lizawali daga lokacin da aka fara nafilar har zuwa lokacin da ranar za ta bayyana ana gane da ke ko shine lizawali ai har zuwa lokacin da wannan kisfewan zai tahiya kenan ita sallar kisfewar rana in an fara za a yi tayi ne sai rana ta bayyana in ba ta bayyana ba ku dawo mu kuna yi eh ba ne ba ta dawo ku in ba ta bayyana ku bai ku dawo mu kuna yi Mm, sai su je gida su ciwo abinci su komo wasifatu haraka atani ko su je su yi muku abinci su kawo muku masallaci insha Allah za a sa maka addu'a Allah ya biya ma bukatun kai baka lahiya wasifatu haraka atani siffarta raka'o'i guda biyu ne fi kulli raka'atin ruku'ani kowace raka'a tana da ruku'i biyu bi gairi azanin wala iqamatin ba tare da kiran sallah ba ko iqama wa yaqra'u fil qiyam al awwali min ar raka'ati al ula ba'da al fatiha al baqara a tsayi na farko na raka'a ta farko zai karanta fatiha zai karanta fatiha da baqara wa fil qiyam al thani a tsayi na biyu ba'da al fatihati ali imran bayan fatiha ce karanta ali imran wa fil qiyam al awwali min ar raka'ati al thaniya a tsayuwa ta farko ta raka'a ta biyu بعد الفاتحة النساء زي كان صوت الفاتحة باي النساء وفي القيام الثاني بعد الفاتحة المائدة أيوة تبيكم سورة المائدة وصلاة خسوف ال... أنغانيكو وين أيكي كرنتاوا آه كي آه وي ساراني نيكي cikin cikin daji kenan a sallah take cewar rana raka'a biyu ake yi ruku'i hudu ana gane da ke ku raka'a biyu ruku'i hudu raka'a ta farko in an yi fatiha an yi bakara sai a yi ruku'i in an yi ruku'in an ɗago ba su jira za a tafiya yi ba yawwa sai a karanta fatiha a karanta suratu ali imrana in an kare to sanin ne za a je a yi sujada yanzu an yi raka'a guda ruku'i biyu to yanzu an tashi sai a yi raka'a ta biyu ita ma a yi karatu a karanta suratu nisa'i a yi sujada eh a yi ruku'i a ɗago a karanta fatiha a karanta ma'ida sai a je a yi ruku'i a je a yi yadda an yi raka'a nawa biyu in rana ba ta bayyana ba kuma sai a ƙara su biyu da shi da kenan na'am eh a karatu mai sauri sauri a karatu da tartili za a yi karatu gangariya za a yi so ai ai wannan lokaci lokaci ne na tsoron Allah domin domin shi kishewar rana manzo Allah yake Allah yana ba al'umma shi tsoro ne mu a lokacin da muka taso aka ce da rana ta yi tsuwa shi kin duniya ta kare kenan shi sa wannan lokacin ana yi ne dan don tsoron kada a zo ƙarshen duniya ne ana gan da ke ku to irin wannan sallah ana ana yin ta ne salli salata muwadda'in amma sallar mai ban kwana ce ka duka wannan sallar mai wa ita ce ta ƙarshe to to kenan bayan da ake ba ko a gargajiyance rana ta ba wanke gobe ba ya koma ba jibi ba ya koma ba to wannan ba haka bane akwai masu kuma kiɗi da gunguma wayo mu Allah mun tuba wayo mu Allah mun tuba kun mata da maza ana takwadi ana bugun ganga ta kaga ba haka ake ba malam yace wa salatu khusufil qamari sunnatun ita kuma sallan kisfewar rana sunna ce kisfewan wata al khusuf bil kha na kamar ne na wata ne al khusuf bil kaf na rana ne wa sifatuha kasa'ilin nawafili siffar ta kaman sallan kaman sauran nafiloli ne raka'atani bi ruku'in raka'o'i guda biyu raka'atani za a yi raka'o'i guda biyu bi ruku'in wahidin da ruku'i guda wa qiyamin wahidin da tsayuwa guda sai dai magana mafi inganci a malikiyanci akwai bambanci tsakanin sallar kisfewar rana da tami da ta kisfewar wata magana mafi inganci ba su da bambanci ba su da bambanci amma a malikiyanci ta rana ita ce ake ma nau'in sallar da muka gayi ita kuma ta dare za a yi ta kamar sallolin nafiloli na dare walƙira'atu fihi ma jahran sannan karatu a cikin wannan sallolin a bayyana ake yi wala yujma'u laha kuma ita sallah take siyon wata ba a yi mata jami'i to wannan duka magana mafi inganci shine abin da muka faɗi arabi'atu salatu listisqa'i sallan roƙon ruwa wa takunu li ajli islahi zar'i ana yin ta ne dan neman gyaruwar shibka ma'ana ana roƙon ruwa ne don saboda shibka su samu shibka ta gyaru auli shurbi haiwani adamiyyin ko kuma dalilin dabbobin ɗan adam su samu abin sha au gairihi ko wanda ba wannan ba wasifatuha siffofin ta kasa irin nawafil kaman sauran kaman sauran nafiloli ne raka'ata ne raka'o'i guda biyu yajharu fihi ma bil qira'a mutun zai bayyana karatu a cikin su faslun raka'atul fajri raghibatun ita raka'a biyu ta alfijiri tana daga cikin ruku'in da aka kwadaitar taftaqiru ila niyyatin takhussuha sai dai tana buƙatar niyya ke bantatta wa waqtuha ba'da tulu'il fajr lokacin ta daga daga bulluwar alfijiri yake farawa wa man dakhala almasjid fa wajada al-imama yusalli as-subha tarakahuma wa dakhala ma'ahu wanda ya shiga masallaci sai isko liman na sallar asuba to zai bar raka'atayil fajr ya shiga tare da liman وإن أقيمت عليه الصلاة وهو خارج المسجد وهو خارج المسجد فإنه يركعهما إذن aka tayar da sallah yana a wajen masallaci misali yana gida to yana iya yayi sauri sauri yayi raka'o'in nan guda biyu na ketowan alfijiri malam ya khaffawa ta raka'atin matukar bai ji tsoron raka'a guda ta kubuce mishi ba aiko wannan tabbas za ta kubuce mishi musamman irin me yake da suna irin masallaci ne na dan olo to amma irin masallaci ne wanda suke sallah ta Allah da Annabi kaga sallah asuba Aisha ake yi ko ana yin alal akalla safa biyu ko ba haka ba na'am wa yustahabbu an yaqra'a fihi ma bi ummi alqur'ani faqat kuma ana so a karanta suratul baqara ne suratul fatiha ita kadai a cikin raka'atayil fajr mun yi bayanin shi a ashmawi faslun salatu duha mustahabbatun sallaw walha mustahabbiya ce sallaw walha mustahabbiya ce wa aktharuha thamanu raka'atin mafi yawan tarakawi guda takwas ne wa tahiyatul masjidi da kuma gaisuwar masallaci ita ma mustahabbiya ce ba dole bace wa hiya raka'atani ita ma raka'a biyu ce kabla an yajlisa kahin mutum ya zamna yake yin ta wala tafutu bil julusi amma ba ta kubuce masa dan ya zamna ma'ana babu da yi sai da ka zamna sannan ka tashi kame kai amma dai ai son kamin ka zamna kai wa qiyamu ramadana wa huwa 23 raka yana daga cikin mustahabban salloli na nafila tsayuwar ramadana tarawihi shi kuma raka'o'i guda 23 ne raka'atan bi shaf'i wal witri raka'a bi shaf'i wal witri in an hada da shafi'i da witri dukan su raka'a 20 da 20 da da hudu na'am a tambaya ce na aza wani ishara ce na'am aha eh 23 a malin a makin likiyance shafi'i da wit me yake da suna tarawih 23 ake yi raka 23 was-salatu qabla az-zuhri wa ba'dahu wa qabla al-'asr kuma ya halatta ya tabbata domin sai dai abin da yi shine raka'a 11 shi manzo Allah ya yawan yi ko 13 ma dai ana iya wuce haka in ka je a masallacin harami ina je haka suke raka ashirin da uku suke ko hiye da haka ma wa qabla al-asri wa salatu qabla az-zuhri daga cikin nafiloli na sunna sallah kamin azhar wa ba'dahu da bayanta wa qabla al-asri da kamin la'asar wa ba'da al-maghrib da bayan maghriba wal isha'i da isha'i wa laysa fi dhalika tahdidun sai dai shi wannan ba ba a kayyade adadin waɗanda mutum zai yi ba bal yusalli ma tayassara lahu zai sallaci abin da ya masa ya sauƙaƙa a gare sa ne wa wa sajadatu tilawati lil qari'i wa qasid al istima'i haka kuma sunna ne sujudi tilawa ma'ana sujada ta karatu ga wanda yake cikin karatu ko kuma wanda yayi niyyar sauraron karatun misali kana zamne mutum na karatun Qur'ani sai ka zauna da niyyar sauraron shi in ya kawo wajen sujudi tilawa misali cikin ikra ko inshiqaq yayi kai ma sai ne sai kai in kana alqari'u salihan lil imamati in ya kasance shi mai karatun ya cancanci limanci bi an kana zakaran baligan ya kasance namiji ne baligi mutawaddi'an mai arwalla ghaira qasidan ghaira qasida isma'in nasi husna qira'ati ba wai yana karatun bane dan ya jiyar da mutane cewa ya iya karatu wa iddatu السجدات التي التي يسجد لها 11 سجدة kuma adadin raka'o'i wanda ake musu sajada ana gane da kyau ko a alqur'ani raka'o'i guda goma sha ɗaya ne wa hiya ma ada allati fi najmi wannan banda wanda suke a cikin suratul najmi da inshiqaq da qalam wa thaniyati alhajj da kuma raka'o'i da kuma guda biyu na suratul hajj a malikiyance wa'annan ba a musu sujudu tilawa ayoyi na sujada nake so yanci ana gane da kyau ko suratul najmi a cikin ta akwai mi sujudu tilawa to a malikiyance ba a sujada nan suratul inshiqaq akwai ko babu ita ma ba a yi suratul qalam ko alaq dai ko alaq ne nan kuskure ne kenan suka suratul alaq ne akwai ko babu akwai to ba a yi ana gane da kyau ko haka suratul hajji habbi ma ke da kwai duka ba a yi a malikiyanci eh wasaniyatul hajji na'am da raka'a da sujada ta biyu ta suratul hajji na'am jazakumullahu khairan magana mafi inganci duka ana yi in an hada sujudu tilawa na alqur'ani nawa za su yi kenan a sha biyar kina a malikiyance sha ɗaya ne sauran duk ba a musu magana mafi inganci duka ana musu eh akwai akwai hadisi da akwai hadisan da suka dogara da su eh arwaya tawar shi eh mm eh eh eh eh na'am eh na'am to wannan ma huska ce amma kuma akwai hadisi da suka dogara da shi wasu hadisai mabambanta akwai namun ta yani nassin hadisin yake wanda yake nuna sujada ta cikin ta cikin suratul najmi ina tsammani ko laysat min azaimi sujudi ba ta daga cikin wuraren da ake ma sujada to suka ce a bayan shi alhali anan yana nufin a'a cikin surar ba ƙarara ba ne an ce a yi sujada shi ne abin da to sai suka fassara shi da cewa ba a yin mi ba a yin sujada a cikinta to a taƙaice duka dai ana yi magana mafi inganci faslun salatul janazati fardu kifayatin wa qila sunnatun sallar gawa farilla ce wadda take da suna take in wasu suka yi sun wadatar wa qila sunnatun wasu kan ce sunna ce wa arkanuha khamsatun rukunanta guda biyar ne al-awwalu an-niyya na farko niyya as-sani na biyu al-qiyamu tsayuwa as-salisu at-takbiru kabbara wa huwa arba'u takbirati takbirori guda hudu wa idza zada al-imamu khamisatan idan liman ya ƙara ta biyar lam tabtul salatu sallar shi ba ta lalace ba wala yatba'uhu man khalfahu sai dai wanda suke bayan shi ba za su bi shi ba wa yusallimuna shi su sallame wala yantazirunahu ba za su jira shi ba malikiyance kenan ana ga da ke ko amma liman tawaye kenan ah jayyid in liman yayi ta biyar ku to shi raka'a mai kabbara ta biyar kin ma an samu asar wanda suka nuna an samu asar wanda suka nuna haka ana iya kabbara biyar shidda to amma sai dai malamai sun yi sabani dangane da ingancin asar kin da kuma yadda za a hada su domin abin da ya tabbata mafi yawanci hudu ne ana gane da kyau ko muna da niyyar sa ahkamul jana'iz cikin daurorin da muka tsara ina in muka zo can za a ga wannan bayanin malam ya ce yawwa wa yustahabbu raf'ul yadaini fi takbirati al-ula faqat mustahabbi ne daga hannu a wajen kabbara ta farko kawai sauran kabbarori na sallar gawa ba a yawa ba a daga hannu wal ibtida'u bil hamdi da farawa da alhamdu الرابع الدعاء للميت a raka'a ta hudu sai ayi a sujada ta hudu sai ayi addu'a a kabbara ta hudu sai ayi addu'a ga liman ga mamaci bi isri takbiratin ala gan da ko bi isri bi isri kulli yawa arrabi'u abin anan yana nufin abu na hudu rukuni na hudu ko yawa rukuni na hudu addu'a ga mamaci a ƙarshen kowace kabbara bi ayi du'a'in da kowace irin addu'a ta yassara ta sauƙaƙa wala yustahabbu du'a'un makhsusun ba a ce ba mustahabbi ne ga addu'ar da za a yi a addu'a addu'ar da ka iya kai in dai tana da alaka da neman gafara ko alkhamisu na biyar assalamu sallamewa wa yusallimu al-imamu wahidatan an yamini liman zai sallame sallama guda a daman shi yusmi'u nafsahu wa man yalihi yaje da kanshi da wanda ke bi masa wa yusallimu al-ma'mum wahidatan haka su ma mamu na baya za su sallame sallama guda yusmi'u nafsahu faqat su mamu su yi yanda su kadai za su ji wala yaruddu ala al-imami ba sai ya maida ma liman ba ana gan da ke ko na'am al-babu thalithu babi na uku fi zakati game da zakka To, da talakawa sun shiga uku ko? Nan sai an gaje kenan. An yi sa'a bata da yawa, bai da yawa, babin bai da yawa ko? To, wahiyar ibaratun an malin maksusin, zakka nuni ne zuwa ga wasu kuɗi keɓantattu. A dare ɗaya Allah kan yi bature ko? Kuma shi arziki kashi ne, tako shi ake yi. mai yawa an tashi nan kame ka isa gida ka taka shi sai shirin hudu zakka ke rago to ka jo dace Allah ya sa ya taka shi to a kowa aina son ya taka shi amma na alkhairi yace wata dukiya ce ke bantatta ana karba daga dukiya yu'khadhu min malin makhsusi ana karbar dukiyan ne kuma daga wata dukiya ke bantatta idza balaga qadaran makhsusan idan ya kai wani adadi keɓantacce fi zamanin makhsusin a zamani keɓantacce yusrafu fi jihatin makhsusa za a bayar da ita ga wasu mutane keɓantattu to wannan keɓance keɓance shine za mu ji a yanzu tajibu ala al-hurri muslim zaka tana wajabta akan baligi akan hur bawa musulmi zakiran zakaran kana au unsa yawwa kishin ne na faɗi ko yawwa tana wajabta akan ɗa musulmi namiji ne ko mace ƙarami ne ko babba mai hankali ne ko marashi ai su kuɗin suna da hankali ko yawwa to kuma kuɗin ake kallo ba mai kuɗin ba fa nisabu zahabi 20 dinaran nisabi na zinariya dinari 20 ne wa nisful waraqi wa nisabul waraqi mi'ata dirhamin shi kuma nisabi na azurfa dirhami 200 ne wal wajibu fi dhalika rub'ul ushuri wajibi kuma abin da za a hudda a cikin wannan ɗai cikin arba'in idza balaga haulan kamilan idan ya kai shekara cikakka wa kana milkan kamilan kuma ya kasance ya mallake shi milki cikakke na ji wani na rubul ashar shine ɗaya cikin arba'in eh ɗaya cikin arba'in rubul ushur ana gane da kyau ko idan ka kasa ashirin idan ka kashe goma gida hudu sai ka ɗoki kashi guda ana gane da kyau ko yauwa to kasa goma in ka kasa ta gida hudu sai ka ɗauki kashi guda to a'a ba haka ba akwai akwai yanda nake so in hiddo muku yanda za ku gane da ɗaya cikin arba'in ne eh ya za ku mulawa kai na ga bayan da nake so in yi nan yanzu aka hudda ɗaya cikin goma ɗayan da aka hudda shi ma sai a raba shi gida nawa hudu sai a ɗauki ɗa guda daga cikin shi to in ka haɗa shi duka zai ɗaya cikin arba'in shi yasa ba ma tsaya muku dogon turanci ba na ce ɗaya cikin ɗaya cikin arba'in shi ne ɗaya cikin goma a raba shi gida hudu sai a ɗauke shi ɗa guda to in ka haɗa kaman ka raba dukiyar ne gaba ɗaya gida nawa arba'in ka shida guda. Faslun fi zakati an na'ami. Fasali mai bayani akan zakata namomin ni'ima, dabbobin ni'ima, wahiyar ibilu wal bakar wal ganam. An na'am nan su ne shanu, su ne raƙumma da shanu da kuma ƙananan dabbobi, ma'alufatan ausa imatan. ma'alufa su ne wanda ba su zuwa kiwo suna gida sa'ima su kuma su ne masu zuwa kiwo amila su ne dabbobin da ake aiki da su au muhmala ko kuma wanda ba a aiki da su wala tajibu fi ghairiha min al-ibli min al-khayli wal bigali zaka ba ta wajabta a cikin abin da ba ita ba ba wa'annan ba da aka zano kamar rako kamar dawakai dokuna walbigali da alfadari walhamiri da jakkai hada su kare da hada su miki da suna hada su kare da asallan tsire kaga hada shaki aka kawo anan warraqiqi da kuma bayu kuma ba su da zakka wala fil mutawallidi min az-zaba'i wal ghanam ko kuma abinda suka hito dabbobin da aka aihwa ta hanyar azzaba ita ce barewa walganam da kuma ƙananan dabbobi misali barewa da bunsuru su aihu to ɗan da suka aihuwa baya da zakka ana gane da jago shine ma'anan wannan wa shurutu wujubiha sharadin wajibcinta an takuna nisaban kamilan ta kasance nisabi cikakke milkan kamilan an mallake sa mallaka ta cika haulan kamilan kuma ya kai shekara cikakka ma'amaji isa'i kuma ya kasance mai karɓar zakar ya zo asa'i shine wanda hukuma take sawa su ne waɗanda hukuma take sawa jam'in su shine su'at guda shine asa'i su ne wanda hukuma take sawa su rika amsar zakka yawa su ne al'amiluna alaiha in kana ma'ana in akwai su kenan in babu su kenan kai zaka hudda da kanka misali mu a Niger babu su gwamnati bata hidda su ba kenan in lokacin yake zaka hudda ma kanka amma al-iblu fa fi kulli samtin shatun jaza'a amma raƙumai duk raƙumin da yake biyar to za a bada za a hudda zakka ta shat za a hudda zakka ta tunkiya jaza'a wadda take jaza'a wa hiya ma awfat sanatun ita ce wadda ta cika shekara guda wa dakalat fisaniya ta shiga a cikin shekara ta biyu min adda'ani ya kasance daga cikin adda'an domin kananan dabbobi kala biyu aka ce ashat biyu abubuwa guda biyu suka yi ta adda'an da alma'is mike ce alma'is akuya adda'an ita ce tumkiya ana nuhin in aka ce adda'an da rago da tumkiya duk sun shiga yawwa in kana fil baladi adda'ani wal ma'iz sawa'an in ya kasance a garin da za a karbi zakar da tumkiya da da da da akuya duk ɗaya ne aw yadhanu aglab ko kuma me yake da suna tumkiya ta hiyawa ko kuma ta hi daraja amma idza kana al-ma'iz aglaba amma idan ya kasance tumkiya ita ta hiyawa fashatu minhu ila tis'i to za a hidda ɗa guda daga ciki har zuwa raƙumman su kai tara kenan biyar har zuwa tara a tumkiya guda kawai za a huddawa ta zaka fa idza balagat ashran fa fiha shatani ila arba'ata ashara idan raƙun masu ka kai goma to za a bada tumkiya biyu har zuwa lokacin da raƙun man za su kai goma sha hudu fa idza balagat khamsata ashara fa fiha thalathu shiya idan suka kai goma sha biyar to za a bada tumkiya uku ila tis'ata ashara har zuwa ashirin ba ɗai fa idza balagat ishirina fa fiha arba'u shiyahin idan suka kai ashirin gomiya biyu to za a bada tumkiya hudu ila arba'in wa ishirina har zuwa gomiya biyu da hudu fa idza balagat khamsan wa ishirina ila kham ila khamsin wa talatina idan suka kai gomiya biyu da biyar har zuwa gomiya uku da biyar to a ciki za a bada bintu makhadil wahiya allati dakhalat fi sanati athaniya ita ce raƙumar da ta shiga shekara ta biyu fa in lam takun idan ba a samu wadda ta shiga shekara ta biyu ba fa ibnu labun to a bada ibnu labun wa huwa ma dakhala fi sanati athalitha shine raƙumin da ya shiga shekara ta uku fa idza balagat sittan kun san a jinsi na raƙumi maza sun yi mata daraja eh mata sun yi maza daraja kishiyar jinsi na tumakai ko su maza sun yi daraja akan mi yawwa amma raƙumma mata sun yi daraja akan maza yace a fa idza balagat sittan wa thalathina ila khamsin wa arba'ina idan suka kai gomiya uku da shidda har zuwa gomiya hudu da biyar ففيها بنت لبون تو za a bada bintu labun kenan ita ce wadda ta shiga shekara ta nawa ta uku fa idza balagat 46 ila 60 fa fiha hiqqa idan ta kai gomiya hudu da shidda har zuwa gomiya shidda to za a bada hiqqa wa hiya allati dakhalat fi rabi'a ita ce wadda ta shiga shekara ta hudu fa idza balagat 61 ila 75 idan ta kai gomiya shida da ɗaya har zuwa gomiya bakwai da biyar fafiha jaza'a to akwai jaza'a wa hiya allati dakhalat fil khamisa ita ce ta shiga shekara ta biyar fa idza balagat 76 idan ta kai gomiya bakwai da shidda ila 90 har zuwa gomiya tara fafiha binta labunin to a cikin su za a bada bintu labun fa idza balagat 91 ila 20 wa mi'a idan ta kai gomiya tara da ɗaya har zuwa ashirin ɗari da ashirin ɗari da gomiya biyu to a ciki za a ba da hikkata ne hikka guda biyu fa iza zadat ala zalika taghayyara alwajibu idan ta ƙara akan haka to wajibin zai canza fa fi kulli 40 bintu labun a kowace da 40 sai a ba da bintu labun wa fi kulli 50 hikka a kowace da 50 a ba da hikka raƙun ma kenan wa ammal bakaru amma shanu fa fi kulli 30 minha tabi'un kowace da 30 za a bada tabi'a jaza'un aw jaza'a namiji ne ko mace wa huwa ma aufa sanataini shine wanda ya cika shekara biyu wa fi 40 musinna in sun kai da 40 to za a bada musinna ita ce wadda ta wuce shekara biyun nan la tu'khadhu illa unsa ita ita ba a dauka sai mace وهي الموفية ثلاث سنين إذا شورت تلك الشكارة أكو ثم في الستين تبيعان أما أتكن آسة سن توزاء بار تبيع دابيو ثم في كل ثلاثين تبيء sannan kowace da talatin a rika bada tabi'i guda wa fi kulli arba'ina musinna a cikin kowace da arba'in a bada musinna ila ishirina wa mi'a har zuwa ɗari da ashirin fa yukhayyaru as-sa'i fi akhir talati musinnatin ko ina ji kuskuren digo ne suka yi anan yawwa sai a ba mai karɓar zaka zaɓi a wajen karɓar musinnat ɗa uku ko kuma arba'ati atbi'a ko kuma tabi ɗa nawa ɗa hudu wa amma al-ghanamu fa fi arba'ina minha shatun kananan dabbobi su kuma kowace ɗa arba'in za a ba da ɗa guda jaza'un aw jaza'a namiji ko mace min ad-da'ani aw al-ma'iz a cikin jinsi na tumkiya ko jinsi na akuya wa huwa ma aufa sanatan jaza'a ita ce wadda ta cika shekara guda wa fi mi'atin wa ihda wa ishirina shatani in sun kai ɗari da ishirin da ɗaya to za a ba da tumkiya biyu wa fi mi'atai ne wa shatin talatu shiya idan sun kai ɗari biyu za a ba da ɗari biyu da ɗaya za a ba da ɗa uku har zuwa sama wa fi arba'i mi'atin arba'u shiya idan sun kai ɗari hudu za a ba da tumkiya hudu sun mafi kulli mi'atin sha sannan a cikin kowane ɗari sai a ba ta guda ita wa zakka in ka zuro tana karuwa ne kuma kuma abin da ake bada yana ƙara ragewa ana gane da ke ku haka ne in ka bi diddigi haka zaka ganewa tambihun la yu'khadhu kara'imul amwali fadakarwa ba a daukan dabbobi mafi karamci kal kal akula kamar wadda aka tirka dan a cita kun san akwai akwai dabbobin da mai gida ke turkawa dan mi dan ya ci dan yanka walfahali da kuma uban garke ana gan da ke ko alfahali shine wanda shi ke ma matan ciki suna aihuwa ana ce mishi uban garke wa zatil labani da mai madara wala shiraruha haka kun ba a karban mafi sharrin dabbobi kasahalati kamar wadda take da yake da suna ba ta da ɓarugwai ana gane da ke ko wattaisi da kuma attais shine burgami muna ce mushi burgami irin bunsurun nan masu masu wari ana gane da ke ko jiji ko jiji kuke ce mishi jiji ko digiji yawa to digiji ka san digiji shi digije-digijen shi ne yawa har yasa ake digije shi ba a san shi irin bunsuran na wanda su aikin su kawai shine barbara barbar barbaran sai wari ma irin su isu to sune ake ma attais ai shine a hadisi manzo Allah ya siffanta mai auren wanda ake daukan hayan shi ya aure mace dan ya halatta ma wanda cewa attaisul musta'ar ana gane da ke ko yawa shine kenan bunsurun aro wal ajuz da kuma tsohuwa ana gane ana ce mata guzuma wal'aura da kuma makamniya ba a karɓa. Faslun fi zakatil har, fasali dangane da zakata alhar shi ne kayan gona, wa huwa al-mukutatu al-muttakhadhu lil aishi galiban shine abin da ake ci wanda mafi yawanci da shi ake rayuwa. Fatajibu zakatu fil hinta, don haka zakata na wajabta a cikin alkama wa sha'ir da sha'ir ita ma nau'i ce na alkama wal uruzi da kuma shinkafa wa nahwiha da makamancinta su hatsi su dawa su masara wa fil qafani da kuma a cikin nau'i na qafani sune nau'i na wake kal adasi kawan al adas wal basila da kuma al basila dukkanin su nau'i ne na wake a kasashen laraba ke da kai su al adas da al basila wal fuli da kuma wake wannan namu dai na gida wannan muka saba wal himmas da kuma himmas shi ba duka nau'i na wake ana gane da kyau ko wa fi ce sai kike maka alqattani dan ya game maka su shine ya baka misalin su kun san wake yana da nau'i da yawa ko mu nan wajen ma'ai zaka samu akwai wake dan kwamaza akwai waken awara akwai dan wari kun san dan wari ko yawwa suna haka ne misali petit pois kin nan da kuke gani duk wake ne fa feci puwa garan puwa guru puwa duk wani ko babu guru puwa yawwa duka akwai su akwai littafin da na yi karatu na iziya asali ciki na rubuta su da na yi binciken su har rubuta su da faransai inda da shi ne na zo da da na diba su duka akwai sunayen su da faransai in ka diba a google ma kasa za su nuna maka hotunan su in ka rubuta su da larabci wa fi tamri wa zabibi haka kuma akwai zaka a cikin dabino da kuma busasshen inabi wa zaitun da zaitun olive wala tajibu fil qasabi wal bukuli wattin zaka ba ta wajabta a cikin arake da kuma albukul su ne nau'i na shibka wadda take yin iya da ƙasa duk su ake cima albukul irin su dankali irin su doya irin su kwambitar dankalin turawa da su gujiya ita ma gujiya ba ta shiga ai ita ma ba abinci ba ce eh shi ne ai ba ta ai duk wanda magun da suke shewa da ƙasa da mankani ko duk ƙasa suke diya su albasa ko yawwa duka su duka cikin su ne duk dai abin da yake yin ɗa a ƙasa shine duk su ne albukul babu zaka a cikin su makumbara ko to a wajen su makumbara suke ce mishi yawwa sannu-sannu su girma ko? to wattin da kuma ɓurai an san ɓurai ko? a tin fig suke ce mishi ko? da turanci fig suke ce mishi shi ma babu babu abin ga a cikin shi walfawakihi da kuma alfawaki su ne kayan marmari a hausa furwi kenan kayan furwi kan rumman kamar ruman grenadine ko wa, wa nisabul harsi yanzu duk kayan marmari ba su da kayan marmari da kayan lambu kayan gwari in shi Nigeria ba su da zakka wa nisabul harsi khamsatu ashara eh, khamsatu ausuqin nisabi na kayan gona ausuki guda guda biyar ne wahiya alfu ritil ritil guda dubu suke yi ritil wani ma'auni ne nasu na mutanen misra wace tumi a ritilin bil bagdadi amma a ma'auni na ritilkin bagdad sab'umi'a ritil ne sittumi'a ko sittumi'a nawa ne sittumi'a ɗari shidda ko to kun gani wasu wancan dubu wannan kuma ɗari shidda a amunan wajenmu a wajen tiya an kiyasta santolo ɗan cin arba'in an gane ku? santolo ɗan cin ɗan tiya arba'in shi yake yin wuski guda ana gan da ke ku? kun san santolo ko buhu wanda ake ma tiya arba'in yake ɗokan tiya arba'in shi ne wuski to in ka samu kenan buhu biyar shi yake yin me yau shi ke yin sabi na na zakka wa kullu ina ne wa kullu ritlin mi'atu dirham wa samaniyatun wa ishruna dirhaman bi dirhamil makki kowanne ritil yana daidai da dirhami ɗari biyu da da ashirin da da ashirin da takwas bi dirhamil makki in aka yi aiki da dirhami na makka wa huwa khamsuna wa khumusan habba shi yake yin me yake da suna min ash-sha'ir dukkanin wanda dai kilgon su ne na can al-mutawassit amma me yake da suna habba madaidaiciya dukkan sunan abubuwa ne nasu na awu na na awan kayan kayan kayan kwaya irin su ba kwaya waccan ba wata ta shaye shaye kwaya ta hatsi na kayan gona وإنما تعتبر الأوسق بعد وضع ما فيها من الحشف أنا أيكي da wusuki ne ma'ana ana aiki da nauyin buhu ne da buhu ne ana aiki da awo ne a wajen hidda zakka ba'da wad'i ma fiha bayan an hidda abin da ke a ciki min al-hashafi na daga cikin harawa wa rutubati da kuma danyi ana gan da ke ko abinda ake nufi duk abinda ake cewa ana hudda mishi zakka tiya kaza ko buhu kaza sai in an hudda shi daga cikin harawashi ne misali wake sai an hudda shi daga cikin harawashi ko hatsi misali duka bayan kuma sun bushe kenan in suna da danyi ba a mi ba a hudda zakka su sai sun mi sai sun bushe sai in kirdado za a yi ai hasashe amma za a hudda zakar da busashe ba da danye ba wal mukhraj min zakati al harf al ushru abinda ake huddawa daga zakka ta al harf kayan noma al ushru dai cikin goma fi ma suqiya min ghairi mashakka a cikin kayan gonan da aka shayar ba tare da wahala ba kama istama'i kamar ruwan sama wa nisful ushri shi kuma za a hudda rabin ɗaya cikin goma kenan ɗaya cikin ashirin ko fi ma sukiya bi alatin da abin da aka shayar da ala ma'ana kayan aiki kaddawabi kaman dabbobi abin da dai ake nihi misali munan muna da noman rani da noman me da noman damuna to amfanin gonar da ake hiddowa ta hanyar noman damuna ɗai cikin goma ake huddawa a cikin duk abin da aka samu shi kuma noman rani ɗai cikin nawa ɗai cikin ashirin don me yasa shi don saboda an yi wahala sai da aka yi ne sai da aka yi bai da abin da ya kama da haka faslun fi bayani man tusrafu lahu zakat bayani akan suwaye ake ba zaka mu ne ko tudfa'u li ahadil asnafi sama wani yace zune masu bada to zamu shake ka ko yanzu in muka tashi gobe sai ka kama mana zakarka eh inda ku ne masu badawa na'am aha ana hudda tudfa'u li ahadil asnafi samaniya ana bayar da ita ga ɗaya daga cikin nau'ukan mutane guda takwas المذكورين في قوله تعالى وان aka ambata a cikin fadin Allah madaukake sarki innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin sadaka ta talakawa ce da da miskinai al-aya sai malam yace dai har zuwa karshen aya al-awwalu na farko al-faqir wa huwa alladhi yamliku ash-shay' al-yasir shi wanda ya mallaki abu kadan alladhi la yakfihi li'aishihi wanda bai isa shiga rayuwar shi wa in kana yamliku nisaban ko da ku a ce ya mallaki nisabi la ya komu bihi wala bi iyalihi sai dai wannan nisabin baya iya daukan nauyin shi da shi da iyalin shi fa inna lahu an ya'khudha zaka to wannan ya halatta gare shi ya karbi ya karbi zaka abinda ake ni misali yanzu nisabin zakka kwanaki miliyan biyar ne da wani abu to yanzu akwai wanda miliyan biyar ba ta isa shi hidimar gidan shi ba sa ko ala gane da kyau ba zai hudda zakka kuma ya halatta a bashi zakka kuna gane da kyau zai hudda zakka kuma ya halatta shi ma a me a bashi zakka dan kuɗin da ke gare shi ba su ne ba su isa shi shine abin da malam ke nihi anan wasa asani na biyu almiskinu miskini wa huwa ahwaju min alfaqir shi yahi buƙatuwa zuwa ga faqiri wa huwa alladhi la shay'a lahu jumlat shine wanda baya da komai kaman kusun masallaci ويشترط فيه وفي الفقير الإسلام والحرية شي مسكيني da fakiri an shartanta mishi musulunci ya kasance musulmi ne kuma ya kasance ɗa ne ba bawa ba as-salisu al-amilu ala zakati na uku shine mai aiki akan zaka kasa'i kawan masu zuwa karba wanda gwamnati take huddawa wa in kana ganiyan ko ko mawadata ne sune al-amilina alaiha الرابع المؤلفة قلوبهم نهد سوني المؤلفة قلوبهم وهم قوم كفار سوني متاني كاهوري يعطون دزاء ريك باس زكاة ترغيبا في الإسلام دا أقول أي تدسو أكن شغا مسلمش أنا قال لك يوكو الخامس نبير الرقابي بايو وهو الرقيق المؤمن شيني باوا مؤمني يشترى za a ba da zakka don a sai shi wa yi ka 'yantar da shi wa wala'uhu lil muslimina amma yantarwar shi ga musulmai ce shi ba ya da waliyi tunda an yantar da shi da kudin zaka kudin zaka kuma na kowa ne ko kenan kamar musulmai ne suka yi tarayya wajen kubutar da shi daga bauta kinan waliyanci nashi na kowa ne asadisu algharimu algharim shine wanda bashi ya mishi yawa wa huwa man istadana fi ghairi tafahin shine wanda ya dauki bashi amma ba tare da wauta ba kun san akwai doka bashi na wauta misali kai da kake baka baka taba rike miliyan guda baka dauki ka amshi ramtan miliyan biyar ai ka san ku an yi wauta ko da ka san kuɗi ma iya rikewa ne yawwa kenan ya dauki bashin ba a cikin wasa ba ba a cikin wauta ba wala fasadin ko kuma ya dauki bashin ne ba dan banna ba akwai wanda zai ɗauki bashi don yayi wani shagali nan wanda ba da amfani to irin wannan ba a tausaya musu ba a ba su zakarin su biya wala yajidu wafa'an ya ɗauki bashin kuma bai samu abin da zai biya ba aw yakunu ma'ahu malun bi iza'i dainihi ana gane da kyau ko ko kuma ya kasance yana da me yake da suna dukiya bi iza'i dainihi da take in zai bayar da ita to gaba ɗai duke shi za ta ƙare ana gane da kyau misali miliyan biyar ake biye shi kuma duk duniya gaba ɗaya miliyan biyar ya mallaka idan ya ba da miliyan biyar kin nan shi kenan ya mi ya talauci kenan ya halatta a bashi zaka astabi'u na bakwai sabilullahi ya kasance wanda yake a cikin hanya ta ɗaukar kalmar Allah wal muradu bihi al jihadu abinda ake nufi shine jihadi دون الحج أما بند حج فيدفع للغازي dan haka ana ba da zakka ga wanda yake a cikin yaƙi na ɗaukar kalmar Allah ganiyan kana au faqiran mawadaci ne ko matalauci ne minan sadaka ana iya bashi sadaka yanzu ko babu jihadin da ya kai me ya da ilimi da'awa da kiran mutane zuwa ga addini babu abin da ya kai shi zama jihadi da me asali shi jihadin ma da ake na yaƙin dan me ake yi dan yaɗa menene ne musulunci ma yunfiquhu fi ghazwihi kinan ana iya abashi zakka dan saboda ya ciyar da wannan a cikin mi yakin sa na daukar kalimar Allah Athaminu ibn Sabil wanda yake kan kan hanyar wahiyal musawahuwal musafir shine mai balaguro algaribu baqo yu'ta bi thalathati shurutin shi baqo ana bashi zakka da sharadi guda uku Allah ya kuna safaruhu fi ma'asiya kada ya kasance balagurin nasa na sabon Allah ne shi ba a tausaya mishi wa an yakuna faqiran kuma ya kasance talaka ne bil mawdi'i alladhi huwa bihi a inda yake a inda yake wajen balagurin ya kasance talaka ne wa in kana ganiyan fi baladihi ko da ko a ce a garin su shi mai kuɗi ne domin a yanzu ai kuɗin ba su amfanin shi wa Allah ya ji da man yusallifuhu kuma ya kasance bai samu wanda zai bashi bashi ba a kunga in yana da kuɗi a garin su kenan sai ya mi ya nemi bashi in bai samu wanda ya bashi bashi ba wa yusaddaqu to shi wa yusaddaqu kenan ana bashi zakka idan da'a annahu ibnu sabilin in yayi ikirarin cewa shi dan menene shi dan tafarki ne cikin wannan sune sharuɗa guda uku na mai balaguro faslun يجوز إخراج الذهب عن الورق يا هلت أهد زيناريا إخراج الذهب عن الورق أهد زيناريا ميمكن ميمكن أزرها معنى dukiyar da ke gare ka zina azurwa ce yanzu sai ka hudda zinariya a wajen zakkar wal warqi an zahabi haka kuma zinariya ya halatta a hudda a hudda azurwa maimakon ta wa tajibu niyyatu zakati ya wajabta niyya ta zaka wa tafriquha bil mawdi'i alladhi wajabat fihi dararraba ta a inda ta wajabta ma'ana inda zakkar ta wajabta a gari ka to ya kamata ka rarraba ta wala yajuzu naqluha anhu baya halatta a kiratar da dukiyar daga inda aka hudda ta zuwa wani wuri illa an yakuna mawdi'un akharu bihi fuqara'u ashaddu i'daman sai in ya kasance wani wurin da za a kaita akwai talakawa wanda sun yi tsananin rishi misali yadda kasashen laraba suke yi da su ne ake turowa ana masallatai da me da me dokan nauyin marayu da sauransu aha ina ne fa innahu yu'ta minha fi mawdi'il wujubi to in ba haka ba to za a bayar da ita zakar a inda aka huddata wurin da yake wajibi a huddata wa yunqalu aktharuha lil a'dami a abin da yake nufi fa innaha fa innahu yu'ta minha fi mawdi'ir rujubi to in ya kasance akwai inda aka yi buƙatar ta to inda ka hudda zakar zaka bada wani abu wa yunqalu aktsaruha lil a'dami shi kuma mafi yawancin sai a hudda shi a kai shi a wani wuri inda aka yi buƙata ban san ko ana gane ba ma'ana da inda ka hudda zakar dai sai ka bada wani abu aka ce gida bai koshi ba ba a ba waje ko haka zamanto indororo ba ka ba gida sai daji na'am a wajen zakka na'am malam yace faslun idza azala az-zakat idza azala az-zakata inda al-hawl fada'at lam yadman idan mutun ya hudda zakka bayan shekara ta cika sai zakkar ta bace kudin da ya hudda na zakka sai suka mi suka bace lam yadman to ba zai biya ba ka'ida ce al'aminu la ya zumanu, amma da sharaɗi, illa iza farrasa au kassara, za mu gaba fassarar wannan ka'idar. Wa in azalaha, idan Yahuda zakar ba'adal hauli bayan shekara, ma'ana shekara ta yi amma bai hudda zakar ba sai da aka ƙara ɗaukar lokaci, domina, to in taɓa ce dole sai ya biya ta, tunda ya yi jinkirin mi, hudda ta. wa in azalaha thumma ba'a asluha amma idan ya hudda zakka sai asalin zakkar yami ya bace ya lalace ko aka sace ko ta gobara misali mutum ne ya hudda zakka ta shagon shi ya hudda zakkar kenan sai shagon gaba ɗaya ya kone shine asluha ai aslu zakat ma'ana uwar kuɗi sai ta mi sai ta salwanta qabla ikhrajiha kamin ya bayar da ita ya hudda ta amma kamin ya mi ya bayar da ita fa innahu yadfa'uha li arbabiha bai cewa to tunda ni ma yanzu talaka ne a sai ya bara eh eh ko ita ce da mai ta mai shora ai ba tashi bace ba tashi bace tashi ta kone Allah zai kawo ta eh ai ba ya halatta ka hudda zakka kuma ka cita ko wanda yake ciyar da ka cita in ka ci ka ci haramun eh wasu zaka ba in ya ga tausan kai sai to alaji tunda kai ma yanzu ka zama iri na to ga rabi wannan sadaka ya maka kai ma ka ci albarkaci ke ina ne muke shari'a ka ce shari'a zabanin hankali ko a wani lokaci kenan a wani lokaci ba ko da yaushe ba amma a hankalcen ma wanga haka ne ba ta ka bace eh yawwa to kuma ka dandana ko sai ka ba shi ma wani ya dandana wa man mata qabla ikhraj zakati duk wanda ya mutu lokacin zakaye amma bai hudda ta ba aw awsa biha ko yayi wasiya cewa in ya mutu a hudda fa innaha tu'khadhu min ra'si malihi to za a hudda ta daga cikin uwar kudin dukiyarsa wa yustahabbu fi sadaqati tatawwu'i asirru mustahabbi ne zakata sadaka shine sadakatu tatawwu sadaka ta nafila mustahabbi ne asirru a boye wa sarfu halil aqaribi wal jirani da bayar da ita a wajen makusanta da makwabta wata ta'akkadu fi shahri ramadan kuma kuma sadaka an yi santa ana son ta kowane lokaci amma ta yi ƙarhi lokacin ramadan domin manzon Allah yana sadaka a lokacin ramadan Aisha take cewa fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rihil mursala a lokacin ramadan manzon Allah ya yi iska yawan kyauta ka san iska ko wannan iskan da kake sheda da sheda shi mu ida sai mu sai mu tsaya a bisa kan saumu azumi ko faslun sadaqatul fitri wajibatun zakkar kunu wajibati dole ce zakka wadda ake hudda ta ƙarshen ramadan faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fallanta ta tajibu bi awwali lailatin lailati idil fitri tana wajabta a farkon daren sallah karama ma'ana ala ahadil qawlaini a ɗaya daga cikin magungunan malamai almashhurai ne mafi shahara wal akhar tajibu bi tulu'i fajr yawmi al eid amma a kauli a wata magana tana wajabta ne idan alfijiri na ranar sallah ya bullu wa fa'idatul khilafi tazharu fi man mata aw wulida fa'idar da take a cikin sabanin shi tana bayyana ne dangane da wanda ya mutu ko aka aihe shi au aslama ko ya musulunta au nahwi zalika ko kamin haka abinda malaikin yi shine malamai sun yi sabani zakar kono da an ga wata ne take wajibi ko kuma a'a sai alfijiri na mi na na sallah na sahiyar na sahiyar sallah yace muhimmancin wannan shine kenan in in ya kasance an ce da an ga wata ne daren sallah take farawa kenan idan mutum ya mutu bayan daren sallah ko a cikin daren sallan sai an huda mishi ne zaka ko aka aihe shi sai an huda mishi ne zaka kenan in ya mutu in aka aihe shi bayan alfijiri ya keto kenan babu me ba za a huda mishi ba ba za a huda mishi zakka ba domin ba aihe shi a cikin me ba a cikin azumi a lokacin da zakatani ta wajiba to shine ma'anan fa'idatul khilaf din da malai yake nuhi wa yajuzu ikrajuha qabla yawm al-eid ya halatta a hidda zakka ta kono kamin ranar idi da saura kwana biyu wa salasa da kwana uku wala tasqutu bi mudi zamaniha ita zakar kono dan lokacin ta ya wuce baya yahe ta ma'ana ba ta faduwa dan lokacin ta ya wuce domin ita haƙƙi ne na mi na talakawa ko yawwa to ne dole sai an ba su wala turfa'u illa li faqirin hurrin muslimin ba a bayar da ita sai ga talaka da musulmi wa hiya sa'un min ghalibi quti ahli baladi ita kuma sa'i ne ake huddawa na mafi rinjayen abincin mutanen gari alal muslimi alal muslimi al-hurri al-mukallaf kuma wanda zai bada ta shine musulmi da baligi almusir wanda yake mayalwaci an nafsihi ma'ana yana da abin da ya ishi kansa wa amman taljimuhu almukallaf almukallafi almusir ta wajabta ne akan baligi wanda yake da wadata zai huddata amman an nafsihi zai huddata akan kanshi wa amman talzamuhu nafaqatuhu da kuma wanda ciyarwarsa take karkashin sa min almuslimi ne daga cikin musulmai khasatan bil qaraba musamman ma makusanta kal auladi kaman ayya wa bil riqi da kuma bauta kal abidi kaman bayu wa bi ghairihi ma da ma wanda ba su ba ka zauja ka wan mata wa khadimiha da dan aikin shi wa in kanat maliya ana gane da kyau ko ko da ko a ce ita matar mai dukiya ce shine maliya matar ka komi kudin ta kai zaka kai zaka hudda masa ne zakar kono shine ma'ana wa in kanat maliya wa qawluna 'ala al-muslimi fadin mu cewa akan musulmi ila akhir ihtirazun min al-kafir dan a kibince kahuri ne war raqiq da bawa wal mu'tiri da kuma wanda yake ba yada dukkanin wa'annan zakka ba ta zama dole akan su ta kono fa innaha la tajibu alaihim والمعسر هو الذي لا يفضل له عن قوت يومه sa'un wanda yake ba yada marashi shine wanda bai yi saura ba ko baya saura daga abincinsa na ininsa sa'i guda kina wanda ake gane wanda ba yada shine lokacin da zaka hudda zakar kono sai ka diba in ka hudda zakkan nan kana samun abinci da kai da iyalinka to shikenan sai ka hudda shine ma'anan la yafdulu lahu huwa alladhi la yafdulu lahu an quti yawmihi sa'un shine wanda in yace ya hudda zakkan nan to sa'i ba zai masa saura ba nami na abincin inin sa wala yajidu man yusallifuhu iyyahukum ba zai samu wanda zai bashi ramce ba asali ma ba sai ya dora ma kan shi ba da yace yayi ramce dan ya hudda zakar kono domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan shine kenan kenan nan ya kamata mu dakata gobe dai insha Allah akwai tabbacin za a mi za a kammala in ta kama ma sai an yi magariba a yi magariban a ci gaba insha Allah za a yi yardan Allah ma za a iya za mu yi kokari da an yi sallar juma'a tunda ina hudubar juma'a muna kare huduba insha Allah da sama ina wuce a masallaci wancan karan mun dan yi lattin farawa dan littafai da muka yi jira kuma dan saboda na ga dama abu kaɗan ne kenan babu da yi dan an yi latti a wannan karan kenan da mun yi sallah kai tsaye za mu hara insha Allah subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk akwai takarda ko to assalamu alaikum malam Allah ya kara lafiya da nisan kwana tambaya ta ita ce ina neman amma waɗansu limamai masu harda masu masu hada sallah ba tare da wani uzuri ba mai girma nasiha saboda waɗansu suna haɗa sallah suna haɗa sallah menene da an ga ruwa da an tsinkaye ruwan sama ko babu lura mai girma ko to gaskiya wanda naga malamanmu da yawa sun sha bayani misali prof sabiu musa allah ya allah ya kare su hafizahullahu na ga bayanin wannan akwai hudu da yi ta musamman akan wannan bayan shi ma kuma akwai malumai da dama na Nigeria naga ana turo makatu ikin su gaskiya akwai sakaci da yawa daga cikin mutane suke yi da an ga hadari ya gangamo shikenan sai a ce mi a game sallah to alhali kuma hadarin mafi yawancin lokutan ma baya mi baya yin ruwa to a takaice dai shi hada sallah an sa shi ne raf'a lil mashakka ko to mafi yawanci kuma mu anan kowa masallacin da yake zuwa sallah ba ne sai yake ba a da su suna hadawa ne dan misali a Madina manzo Allah suna hada sallah masallaci guda ke gare su sai masallacin da suke a can wasu ƙauyuka wanda suke gehen Madina ba a cikin Madina ba kenan da nesa mutane suke zuwa mi suke sun da har ma akwai wanda suka so su sai da gidajensu don su zo mi kusa ga don su zo da nisan da suke zuwa kenan wannan ya nuna su suna da uzuri dan mutane da nesa suke zuwa mu kuma nan mafi yawancin masallacin da mu ne kusa kusa ake ko da an yi ruwan mutum yana iya ne ya sa ko ya zo kenan shi yasa ya kamata a ce kada a rika wasa da wannan idan dai misali kuna cikin sallar an zubo ruwan to ya halatta ne yau a yi jami'i amma li auhal asbab bai dace ba gaskiya wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum